علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyu ga watan biyu lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar yau za mu yi karatu ne cikin wani littafi majalisin nisa fi ahkamin dima'i tabi'iyya lin nisa iya yau kadai akan mun ɗauko majalisi na uku almajalisi thalith ta kasance tana jinin al'ada fihim a cikinsu la yu'akiluha ba sa cin abinci da ita wala yujalisuha ba sa ma zama tare da ita a taburma ɗaya a shimfiɗa ɗaya filbiyuti a gidaje su a mazhabar Yahudawa in mace tana jinin al'ada a cikinsu, sukan kai ta wani ɗaki ne a gefen gidan, a cikin gidan can ƙurya sun gina wani ɗaki da ta fara al'ada sai su kai ta su rufe ta a ciki. Ta windo ta taga ma za su ringa miƙo mata abinci, ba za a zauna da ita ba. Na'am. abin da suke yi kenan li'annaha najisatun suka ce ita najasa ce qadiratun qazanta ce fata aqulu li wahadiha saboda haka sai take cin abinci ita kadai wa tajlisu li wahadiha sai take zama ita kadai wala yalmasuha ahadun ba wanda yake shafatta labi musafahatin ko gaisawa da ita ba za a yi ba mace da ‘yar uwarta ta gaisa da ‘yar uwarta ba su yi wala bi gairiha ko da wani haka domin ji mazhabar yahudu su kyamar mace suke yi in tana jinin al'ada ba za ma a zauna a yi zance da ita ba ballantana a ci abinci a akwashi ɗaya a'a ba wata mu'amala da za a yi da ita To bari ku ji su kuma nasara, mun ce suna gefe biyu da ke kishiyantar juna, sun yi kunnen doki. Wa amman nasara, amma su nasara, fa innahum farrabu su sun yi sakaci, sakaci suka yi, su waɗancan sun yi azarɓiɓiya sun wuce gona da iri, sun yi guluwi, su kuma waɗannan sun yi sakaci. wata jawazul hadda suka ƙetare haddin da shari'a ma ta ce, hatta waƙa'u fi mujama'atiha kai, su nasara har suna afka wa matansu ma su yi jima'i tare da su, hala haibiha a halin da suke jinin al'ada. Fafi dinihim almuharrafi a addininsu da aka bauɗar da shi aka karkatar da shi, domin su bulus shi ne ya shigar bultu cikin addininsu, ya kawo musu aƙida ta Trinity, Allah ɗayan uku. Yahudawa ne suka shiga cikinsu, kamar yadda Yahudu, Abdullahi ibn Saba al-Yahudi, ya shigar bultu, ya shiga Musulunci, ya kawo aƙida ta shi'anci. Sun so su yi haka a Musulunci, amma wa ya aballa. illa an yutimma nurahu Allah bai so ba sai haskensa ya cika shi yasa Allah ya ce mu ne muke kiyaye wannan alkur'anin ba wanda zai isa jirkita shi nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka duk makirci da aka kulla a musulunci sai kaga Allah yana ketararwa saboda Allah ne alkawari zai ketarar da musulunci kuma har duniya ta nade ba za ka taba rasa waɗanda suke kan daidai a musulunci ba har duniya ta naɗe ba za ka taɓa rasa wanda suke ba za ka ce duk duniya ta lalace ba a dole akwai waɗanda suke kan daidai suke kan addini irin na annabi sallallahu alaihi wasallam muna fatan mu kasance mu ne saboda haka a addininsu da aka jirkita ya juzu lirrajuli su a nasara ‘yan kirista kenan ya halasta ga mutum an ya ƙa atihi ya afka wa matarsa wa hiya ha'idun alhali tana jinin al'ada fa ya talawwasu bidamiha ya cakuɗi da jinin nata wato haraku dima'ul haibi alhali jinin al'ada yana zuba wani fasu da jinin biki jinin haifuwa an najisa mai najasa ala badanihi a jikinsa wa thiyabihi da tufarsa duk da haka zai gauraye da ita kawai ya biya bukatarsa wala shay'a indahum kuma su babu komai a wajensu hakan wai ba laifi bane muku akwai wani hadisi da dai cewa imamu ahmad yana cewa ma bai inganta ba amma dai idan mutum ya kusanci iyalinsa tana jinin al'ada zai yi sadaka da zinare ko rabin zinare fahaza huwa ainu taqaddum wai wannan shine ci gaba asalin ci gaba a wajensu wal hadara da civilization wayewa wai shine ci gaba a wajensu da kuma wayewa indahum a wajensu mace tana jinin al'ada su yahudu su mayar da ita can ƙuryar gida su sanya ta wani ɗaki kasi mu'amala da ita kasi komai da ita su kuma nasara suka ce a'a ai normal kawai tana jinin al'ada ma ka biya buƙatar ka wuce wajen kun ga sun yi kunnen doki ko waɗannan sun yi wuce gona da iri waɗannan sun yi sakaci shi kuma addinin musulunci tsakanin nokewa da zagewa yake shi tsaka-tsaki ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan haka nan muka sanya ku al'umma tsaka-tsaki madaidaiciya mafificiya kuma saboda haka bari mu ji kuma mazhabar mazhabal mazhabul muslimina fil mar'atil ha'id mazhabar musulmai dangane da mace mai jinin al'ada yaya mazhabarsu take ko da yake muwa a jahiliya ko kuma za ka ga a ƙasar hausa a da can kafin ilimi ya yaɗu akwai wanda ba in mace tana jinin al'ada ba sa cin abincinta ba sa cin abincinta ba, ba, ma, ba sa ma cin abinci da ita sun ɗauko aƙidarwa yahudu man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kamantu da wasu mutane to yana tare da su to wannan jahilci ne a ce wai mace tana jinin al'ada ba za a ci abincinta ba girkinta in tai ba za a ci ba ko ba za a zauna da ita a taburma ɗaya a ci abinci a akwashi ɗaya ba wannan jahilci ne kuma mazhaba ce ta yahudu ko manzo Allah ya gaya mana duk wanda ya kamanta ya misaltu da wasu jama'a to za a haɗa su tare da su za a tashe shi a tutarsu. To, me wannan aƙida cewa in mace tana jinin al'ada ba zai ci abincinta ba, to ya sani aƙidar Yahudawa ne ya daina, musulmi an ce ya saba wa Yahudawa da Nasara. Na'am, ya ce, Malam ya ce, Ammal muslimu na amma musulmai, faƙat ta wasa fi zalika, sukan sun shiga tsakiya a cikin haka. fa ya ta'amaluna ma'al mar'a suna mu'amala da mace alha'id mai jinin al'ada ta'amulan wasatan bainal ummataini al'umma wato mu'amala tsaka-tsaki tsakanin al'ummomin yahudawa da nasara su al'ummomi guda biyun nan su ne al-maghdubi alaihim wanda Allah ya yi fushi da su wanda manzon Allah yake karantawa a sallah kullum a iya farilla sau goma sha bakwai. Gairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Ubangiji ta'ala ya ce mutum a sallah yana karantawa Allah ka shiryar da mu hanya miƙaƙƙiya hanyar waɗanda kan imtar da su su ne minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina waɗannan su ne Allah ya ba mu labari cewa su ne aka ni'imtar da su hanyar annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayi managarta su ne hanyar da Allah ya ni'imtar da su to musulmi yana addu'a Allah ya shi ma ɗora shi irin waɗannan hanyar gairil magbub alim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba su ne yahudu yahudu to ba babu su kuma nasara hasarar duniya su yahudawa suna da ilimi suka take suka ki aiki da shi dan qur'ani ya ba mu labari cewa ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzon Allah tamfar yadda suka san ƴaƴan cikin su Abdullahi bin Salam ba Yahude ne da sai ya musulunta babban malamin su ne dan babban malamin su ya musulunta bayan ya musulunta to shine yake cewa ai ma sun fi sanin zan Allah fiye su na cikin su saboda matarka tana iya yawo ta je ta haɗu da wani kuma ta conceiving ta samu juna amma shi wannan sun karanta a littafinsu siffofinsa shi ɗin ne tabbas amma ba su da tabbas kuma ‘ya'yan da suka haifa nasu ne bincike yana gwadawa ana samun matan da suke yawo su shigo da ɗan wani gida cikin wani gida shi kuma wannan illarsa shi ne in baki sani ba ko kai in baka sani ba ka je ka kwanta da matar aure ka ce ai ya fi security za ka san ya fi security gobe kiyama mijinta za a zo da shi da kai sai a nuna masa ayyukan ka ga baki ɗaya a ce ga ayyukan wanda ya ha'ince ka a shimfiɗa dangane da matarka ga aikin da ya na lada kaf ebi abin da kake so ka bar mar abin da kake so ka ji hatsarin da kake tunkara ko ba a gane ka a duniya ba to a lahira ga fallasar da za a ma duk aikin ka na alkhairi za a ce iba dan Allah in ka samu mutum zaka bar mar kadan du to in aka ebe du da me zaka shiga aljanna ina ka dan ji dadi na mintuna ne ga duk sallar da kai duk azumin da kai duk kyautata mahaifanka duk alkhairi da kai zumunci za a ce masa ebi abin da kake so ka bar mar abin da baka so da Allah me za ka bar mar to ka ji hatsarin da mai aure za ka je kai zina da matar mutane tana da aure ka ji hatsarinka ka yadda da wannan in ka yadda ka ci gaba in baka yadda ba ka tuba wa man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubarsa amma fa hakkin wani Allah baya yafewa sai an je can sai dai in ka ka je ka gaya masa zaka iya faɗa mar ya yafe ma in ka faɗa zai yafe ma to sai kai ta istighfari kai ta ayyuka na kwarai ka ƙara ka ƙara kai ta tuba ka nemi kuma gafarar ubangiji kai kyakkyawan tuba duk laifin da ba shirka ba ne in Allah ya so sai Allah ya fi ma. Ita kuma bari ku ji azabar da za a mata, al'ummar annabi kaf ba iya al'ummar Najeriya ba fa, ba Afirka ba kwantanen ɗin ba duniya al'ummar annabi kaf za a raba azabar da za a yi wa al'ummar annabi gida biyu a mata rabi a kabari. a rayuwar barzakh rayuwar barzakhu ita ce rayuwa bayan mutuwa to in ta je ta zina tana da aure za a rabar azabar al'ummar annabi a mata rabi a rayuwar barzakhu da ana nuna mutane azabar da ake a kabari kai wani ba zai yadda abin ne dan uwansa ba to amma rayuwar barzakh ko an binne ka ko ba a binne ka ba in dai ka mutu to ka shiga wannan rayuwar daman advance din rayuwar duniya ce advance ce ta rayuwar duniya ta fi rayuwar duniya faɗi ita kuma ba ta kai rayuwar lahira ba rayuwar lahira ita ce ƙololuwa shine Allah ya ce wa inna daral akhira lahiyal hayawan ra gidan lahira a can rayuwa take laukanu ya alamu da mutane sun san haka to kin je ke kuma azabar da za a miki kina da aure kika je kika ha'inci mijinki kin yadda a miki wannan azabar in kin yadda to bismillah ga mai fili ga mai doki in baki yadda baki tuba ko a dabarance ki gaya wa mijinki cewa na maka laifi ka yafe min dan Allah karfa ki gaya masa laifin eh sai kuma ki ta tuba zuwa ga Allah in kika yi sa'a ce ba komai na yafe maki shikenan ki ta kyautata masa kuma ki ta mar alheri to watakil Allah ya kalle ki da rahama duk laifin da ba shirka bane in ka tuba sai Allah gafarta ma amma in ya shafi hakkin wani sai ka mayar mara hakkin ko sai ka disposing masa ka gaya masa ko da baka bayyana masa a fili ba saboda wata maslaha kamar ka ci naman mutum ne sai ka je ka ce na Allah na yi maganarka na ci namarka na ce kaza na ce kaza da Allah kullun za ka ringa kallonsa da yaya da wannan amma sai zo ce da Allah na maka wani laifi amma dai ina neman afuwa ba sai na gaya maka ba yawa sai ce to ba komai shikenan ka kubuta kuma ya fi ma sauki to malama sai suka ce a in dai irin wannan cin nama ne to sai kai ta masa addu'a a shi wanda ka ci namansa kai ta masa addu'a da alkhairi har wannan ya goge wannan zunubin da kai masa kar ka je ka gaya masa cewa kayi kaza kayi kaza to su musulmai ai wanda Allah ya fushi da su sune yahudu wala dallin ba kuma hanyar batattu ba sune nasara su suna bautawa Allah bisa jahilci babu ilimi shi yasa ma sai ga zai tafi sabis ya ruko bible ɗinsa a hamata to yanzu kai za ka riƙe ƙura'ani a hamata eh wai littafi ne mai tsarki kuma sai a riƙe shi a hamata ana tafiya wani ma in fitsari ya kama sai ya riƙe shi a hamata ya je shi ya samu katanga ya cire tsi kai ku ba za ka yi haka da ƙura'ani ba to saboda haka su ba su da ilimi suna bautawa Allah bisa jahilci wa yuwaddihu dhalika jaliyan kuma yana fitowa a fili karara yana bayanin haka hadithu anasin hadisin anas fi sahih wanda yazo cikin bukhari qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace isna'u kulla shay'in illa nikah ku aikata komai da mace mai jinin al'ada amma banda aure, bi ma'ana banda kwanciyar aure, banda jima'i shi ne abin da ake nufi. Ku kwanta a shimfiɗi ɗaya da ita gado ɗaya kuma rufu a mayafi ɗaya, jikinka ya taɓa jikinta amma dai kar a kusanci juna wajen jima'i. Eh, wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi lambar hadisi na 302 wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadin sa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa isna'u kulla shay'in ku aikata komai raddun alal yahudi wannan raddi ake ma yahudawa alladhina qalu wanda suka ce la tasna'u ma'al ha'id ayyi shay'in kar ku aikata komai da mace mai jinin al'ada, kar ku aikata komai da ita, kuma ta can gefe, faja'at shari'atuna sai shari'ar mu ta zo, faƙalar ta ce, Isna'u kulle sha'in, ku aikata komai min mujalasatin wajen zama da su, wa mu'akalatin da cin abinci da su, wata ƙabilin da haɗa jikinku da su, wa mubasharatin da rungumin meniya tare da su, wa mabitin da kwanciya gado ɗaya ko shimfiɗa ɗaya, bi jawariha a makwabtaka da ita ga kagata, ala firashiha a kan shimfiɗinta, kullu zalika ja'izin duk wannan abu ne halastacce, li'annahu dakhilun fi umumi kulla, ya shiga cikin gamewar kulla lakin sai dai la naqifu inda zalika ba za mu tsaya akan haka ba kar a ce kulla shay'in a aikata komai sai in aka ce an saki abin komai sai wani ya ce ya halasta ma yayi ya jima'i da ita kama waqatin nasara kamar yadda nasara su ba su tsaya sun yi kaidi ba kulla shay'in komai kawai kai da ita walakin la budda min alqaid yace sai dai ba makawa sai an yi kaidi an yi dabaibayi al-akhir akhiri dabaibayi na ƙarshen nan da aka yi magana fil hadisi a akhiril hadisi dabaibayi a ƙarshen hadisin wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam illa nikaha sai da aka toge was exceptional an toge aka ce illan nikaha banda me banda kwanciyar aure komai kai da ita wa hadha fihi raddun alan nasara wannan kuma raddi ne akan nasara alladhina abahu jima'aha wanda suka halasta jima'i da mace mai jinin al'ada ko mai jinin biki wal maqasudu abinda musulunci yake nufi annal islama ajaza musulunci ya halasta sun a kulli shay'in aikata komai bil ha'idi da mace mai jinin al'ada illan nikaha amma banda kwanciyar aure wa hadha sha'anuha wannan ga sha'anin da ya kasance wannan shine sha'aninta qalat aisha aisha sai ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya amurni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarta ta fa attaziru sai ne kunzugu wa yubashirni ya hada jikinsa da nasa nawa da nasa wa ana ha'idun alhali ina jinin al'ada abin da yake faruwa kenan su yahudawa kun ji abin da suke yi akwai wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu lokacin da Yahudawa suka ji manzon Allah ya faɗa haka kun ji abin da suka ce sai suka ce ma yuridu hadhar rajulu mi wannan mutum yake nufi ne an yada min amrina shay'an ai Allah yada min amrina shay'an baya barin komai a cikin al'amarinmu illa khalafana fihi sai ya saba mana faja'a usaidu bin hudayr sahabiyun jalilun akwai usaidu bin hudayr sai zo wajen annabi wa ubadu bin bushirin da ubadu bin bushirin faƙala sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah innal yahuda taqulu kaza wa kaza yahudu fa suna cewa kaza da kaza afala nujami'uhunna wai saboda mu saba musu ba za mu ringa jima'i ma da su ba a koma mazhaban nasara kenan wa fi riwayatin afala nankihuhunna ba za mu ringa yin aure da su ba wato muna kwanciyar aure da su ba fil mahid a lokacin da suke jinin al'ada fata gayyara wajhu rasulillah sai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sanja hatta bananna an qad wajada alaihima sahabban sauran sahabbai suka ce sai da muka zaci yayi fushi ma da su fa kharaja da suka ga yanayin ya sanja sai suka fita suna fita sai aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaryan nono sai manzan Allah sai aika musu kun san shi manzan Allah la yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa baya furci da sarransa sai an masa wahayi sai ya aika musu ƙaryan nonon sai suka gane cewa ai ba fushi da su yayi ba maganan ne dai bata game shi ba to saboda haka ka ji mazhabar musulmai dangane da mace mai jinin al'ada to karkai irin na yahudu kuma karkai irin na nasara kuma karkai irin na wato jahilan al'ummar hausawa wanda har yanzu wasu ba sa cin abincin mai jinin al'ada ko ba sa zama da ita ba sa cin abinci tare da ita to karkai wannan in kai kuma za a haɗa ka da su, in kwa kana yi to ka tuba ka gyara. In dai mace mai jinin al'ada tana jinin al'ada sai kuma ka zo ka ƙi cin abincinta ka ƙi cin abinci tare da ita ka ƙi zama da ita a tabarma ɗaya to ka gyara ka gyara ka gyara addinin musulunci kenan addinin musulunci shi tsakanin zaƙewa da noƙewa yake Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana yawwa wani satin Allah ya kai mu za mu ci gaba da darasin da muke as normal subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum